الحمد لله الحمد لله واسع الفضل ومجزل العطاء وأبعد على الأعمال بالجزاء الأوفى وهو الكريم لا يخلف الميعاد يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات أحمده تعالى وأشكره حمدا وشكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى وتمسكوا بدينه القويم وهو دين الإسلام الدين الذي ارتضاه لكم شريعة باتباعها تتحقق لكم مصالح الدين والدنيا ومنهجا قويما ومسلكا تزكو على سلوكه قلوبكم ونورا وهدى تنشرح به صدوركم عباد الله احمدوا الله تبارك وتعالى واشكروه واشكروه على إتمام شهر رمضان وصيامه وقيامه وصلوا الله التوفيق والقبول أيها المؤمنون عباد الله إنه لا يخفى على شريف علمكم ما عاد إليه أمر مجتمعنا من حالة الفوضى والتشرذم واختلال الأمن وتدني مستوى الأخلاق وعدم الالتزام بالدين وعدم احترام الأنظمة التي بها تتحقق مصالح الأمة الدينية والدنيوية ومن أسوئها عدم احترام الحكام وولاة الأمر وإسقاط وزنهم وسوء الظن وسوء الأدب معهم وعدم احترام الصغير للكبير وهذا كله مخالف لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك كذلك التطاول على الولاة باسم حرية الرأي وانفراد كل امرئ برأي أو الإعجاب بنفسه فإنا لله وإنا إليه راجعون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم ya mabiya addinin musulunci bayan godiya ga Allah maɗaukaki mai yawan falala mai kuma yawaita kyautayi da kuma taimako ga bayinsa wanda ya yi alkawari na sakamako cikakke akan ayyuka da ake aikatawa kuma shine mai karimci mai cika alkawari wanda baya karya alkawarinsa yana ribanya kyawawan ayyuka wato ladansu yana kuma ƙetare kuma ya gafarta ya afuwa ya rangwame akan miyagun ayyuka muna gode wa Allah muna kuma yabansa irin yaban da ya dace da matsayinsa irin kuma yaban da ya dace da girman sarautarsa muna kuma shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma muna shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzansa ne masoyinsa ne badaɗinsa ne shine amininsa akan wahayinsa ya Allah muna roƙonka ka yi salati da kuma sallama da kuma ƙarin albarka da alheri ga wannan bawa naka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da mutanen gidansa da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyarsa bayan haka ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka, mu riƙo da wannan addini na Allah, addinin da shi ne Allah ya zaɓar mana a matsayin shari'ar da in mun bi ta za a samu tabbatuwar dukkan wani alheri na addini da na duniya. Wannan addini wanda shi ne Allah ya yadda da shi, ya yadda mana da shi a matsayin tafarki, abin bi. hanyar da idan ana son gyaran zuciya babu wata hanyar da zuciya za ta gyaru sai ta hanyar musulunci shine haske shine shiriya wanda in an yi riko da shi to lalle ko insha Allahu ta'ala zukata za su samu faɗi za su samu farin ciki da kwanciyar hankali ya ku bayin Allah ku gode wa Allah maɗaukaki akan cika watan Ramadana da azumtarsa da tsayuwar dare a cikinsa da kuma wato dukkan ayyukan alheri na sadaka da ayyukan neman yardar Allah maɗaukaki da kuka aikata a wannan wata mai albarka kuma ku roƙe shi ya karɓa sannan kuma ya ba ku taufiki Allah ya ba mu taufiki Allah ya karɓa ayyukan da muka aikata a wannan wata da ya gabata ya ku bayin Allah na sani babu wani a cikinmu wanda halin da wannan al'umma tamu ta shiga cikinsa yake ɓoye a gare shi dukkanmu muna sane da halin da al'ummarmu ta koma cikinsa hali na rashin tsari hali na rashin kintsuwa hali, hali na wargajewar tunani da rashin haɗin kai hali na matsaloli da suka shafi zamantakewa da zaman lafiya da lalacewar ɗabi'u da halayya da kuma rashin riko da addinin yadda ya kamata da kuma rashin girmama tsari da kuma rashin girmama doka ta zamantakewar al'umma wanda in an bi ta ne ake samun natsuwa da kwanciyar hankali kuma duk wata maslaha ta duniya da ta addini take ta haƙaƙa take tabbata daga cikin mafi munin wannan abu da muka gan shi musamman a wannan kwanaki da Allah ya jarrabe mu da wannan annoba annobar coronavirus wadda ta fito mana da halayen al'umma ɓangarorinta daban-daban an san irin yadda muke tunani halayenmu sun bayyana asirinmu ya tonu ga waɗanda ba mu ba sakamakon irin yadda muka ɗauki al'amuran yadda za mu zauna da junanmu musamman babban abin muni a cikin wannan tsari ko wannan abin da ya bankaɗa daga cikin halayenmu shine rashin girmama tsari da shugabanci da kuma rashin ɗaukar umarnin shugabanni a matsayin wani abu kamar ba Allah ne ya umarni mu girmama shugabanci a tsakaninmu ba kai ka ce rayuwa ake yi irin ta namun daji kamar yadda bahaushe ke cewa kowa ya fi kowa fahimta kowa ra'ayinsa shine sama ba dama wani mai shugabanci ya ce a yi kaza a yi babu wani wanda ya wuce a zage shi duk girmansa to wannan haƙiƙa wani lamari ne wani mummunan hali ne wanda yake tona asirin irin yadda zamanmu yake kuma abokan gabanmu ko abokan zamanmu a duniya baki ɗaya da nan ƙasar da waje duk suna kallon irin yadda rayuwarmu take saɓanin yadda su suke ya ku bayan Allah a ce a cikin wannan yanayi namu abubuwan nan guda biyu da suka auku kwanan nan suna cikin manyan abin damuwa da za su nuna wa mutum musulmi cewa lalle muna buƙatar mu gyara irin zaman da muke a ƙasar nan musamman a arewacin wannan ƙasa ta mu kai ba kawai a arewacin gaba ɗaya ba a'a a tsakanin ahlul qiblati masu kallon alƙibla su ce Allahu akbar su yi karatu su yi ruku'u su yi sujada su yi sallah to abin takaicin wajen yadda muke zama da junanmu hakika ya cancanci mu yi darussa da yawa mu ja hankalin junanmu wallahi lalle dole mu canza yadda muke tafiya babu wata al'umma da take tafiya irin tafiyar da muke yi a ce ta ci nasara a ce kowa ya rena tsari babu wani daga cikin shugaba da bai wuce a zage shi ba babu wanda yake da filin mutunci ba don komai ba saboda an samu hanyar magana ta hanyar kafofin yada labarai mutum a unguwarsu ma ba a san shi ba amma idan ya hau wannan kafa zai zagi wanda yake so kuma a ce wannan wai shine yanci haka ake so mu rayu to gaskiya dole ne mu canza wannan tafiya ba ita ce wadda Allah yake so mu yi a tsakaninmu ba ai ko ɗanka ne da ka haifa yana buƙatar ka girmama shi ballantana wanda yake da shugabanci a kanka Allah kyauta mana a irin wannan hali da Allah ya jarrabe mu kuma da wannan annoba banda masu ƙaryatawa banda masu zagin da malamai da shugabanni akan cewa an canza tsarin addini an kawo wani tsari ko yahudanci ko makamancin wannan duk abin da mutum ya ga dama kawai ya buɗe bakinsa ya faɗa ba ilimi ba karatu sai yaɗa jita-jita to hakika wannan tafiya ba za ta kai mu ga gaci ba wabi ne mai watsi da ita mu dawo a matsayinmu na 'yan adam kuma mu zo mu kalli abin da ya faru a wannan kwanaki daga shekaran jiya zuwa jiya na abin da ya shafi watsi da maganar shugabanni dangane da abin da ya shafi ganin wata wani yanayi da ko an yi irinsa to bai kai wannan muni ba a ce an samu al'umma ta rabu har ana yin idi daban-daban da wasu mutane ne waɗanda ƙimarsu a cikin al'umma ba a ma san da ita ba amma abin ya buɗaɗa yanzu to wajibi ne gaskiya mu dawo wa wannan rayuwar wa wannan addinin namu karatun ta natsu mu san kuma dole ne in muna son mu ci nasara to sai mun koma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta umarnin a girmama shugabanni a girmama masu daraja a cikin al'umma a girmama malamai a girmama kuma dattijai masu shekaru duk wannan karantarwar manzon Allah ce nassoshi suna da yawa lokaci ba zai isa a ce duk mun kawo su duk mutumin da yake karatu ya san meye musulunci ya san tarbiyya to ya san wannan abin da ake yi a tsakanin wannan al'umma tamu ba haka ya kamata a yi ba bal ya saba wa karantarwar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka samu mutane musamman a ce a tsakanin malamai malami ya ɗauki kamar shi ne shugaba duk abin da ya faɗa dole ne a yi in aka saba wa ra'ayinsa kamar ya ce zai kai mutum wutar jahannama ya tsine wanda yake so ya kira wanda yake so azzalimi wannan kuma ba hali ne na malami ba malami shiryarwa yake malami gaskiya ne cewa zai faɗi gaskiya amma ba da tozarci ba ba da cin mutunci ba na sani akwai waɗanda irin wannan zancen baye musu ba sa jin daɗinsa to haƙiƙa in dai mutum zai yi addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi kuma yadda Allah ya yi umarni a yi shi to bai kamata ya ji tsoron surutun mutane akan abin da yake shine daidai ba don haka za a ci gaba da gaya wa mutane abin da yake haƙƙinsu ne tilas su yi dangane da Allah dangane da manzon Allah sallallahu alaihi dangane da shugabanni ko mutum ya ji daɗin abin ko bai ji daɗi ba domin dama shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madauki ya ga mana ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula yace wa ulil amri minkum nassun qur'ani ya ku masu imani ku da'a ga Allah ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masu shugabanci a cikin ku al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi daga hadisin Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mu mu yi masa mubaya'a daga cikin abin da ya karba daga gare mu na mubaya'a shine mu ji ma'ana mu karba shine as-sam'u watta'a mu yi da'a in an ce ku yi kaza ku yi da'a fi man shatina wa makrahina cikin karsashinmu mun yadda muna so mun amince ko cikin ƙi ko ba ka san abin da ake yi wajibin ka kai da'a gare shi saboda shine zaman lafiyar al'umma sannan kuma kar ya zama cewa a yau a cikin halin kunci da halin yalwa wa ala asaratin alaina ko mun ga an fifita wasu a kanmu dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace a bayana za ku ga bambanci da shugabanni za su rika nunawa za su yi kaza za su yi kaza su fifita wanda bai dace ba sahabbai suka ce in mun samu kanmu a wannan hali ba ma tumbuke su ba mu musu juyin mulki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a muddin suna sallah a cikin ku ku yi hakuri da su ku nemi haƙƙin ku a gun Allah su kuma ku ba su nasu haƙƙin in sun zalunce ku Allah ba zai bar su don haka cewa a yi umarni a yi da'a ga shugabanni ba wai yarda ne da dukkan abin da suke koda ba daidai ba ne amma lalle fitowa fili a tona musu asiri a lalata darajarsu a sauke musu daraja a idan mabiya to wannan baya taimakawa zaman lafiyar al'umma baya taimakawa baya taimakawa wato halin a zauna lafiya kuma abubuwa su tafi bisa tsari manzo sallallahu alaihi wasallama har yake cewa a wannan hadisi wa alla nunazi al'amra ahlahu kuma kada mu yi jayayya da lamarin shugabanci daga masu shi ba zancen tawaye ba zancen wato rikici da rigima da tada hankali duk wannan baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana a ce mutum ya buɗe baki kullum kullum ba shi da magana sai abin da shugaba da shi za ka ba shugabancin kuma ƙila halin da zai ƙila ya fi muni sama da wanda yake yi Allah maɗauki ya tsare mu yana daga cikin abin da wajibi mu san shi dangane da abin da ya shafi sallah idi ɗaukar azumi ajiyewa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a hannun shugabanci yake abdullahi ibn umar da kansa wata rana ya ga wata ga babansa sayyidina umar bai gaya masa ba sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma ya bada umarni aka dauka ko da kuskure a cikin abin da aka yi wajibi ne kai da'a Allah zai gafarta maka kuskuren shi wanda ya kuskuren shi za a bai wa laifinsa inda gangan ne ya samu zunubi in kuma kuskure na istihadi shikenan la'alla ma lada ɗaya zai samu idan istihadi yayi dangane da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da shugabanni cewa yayi yusalluna lakum za su riƙe muku sallah fa in asabu in sun yi daidai falakum wa lahum za ku samu lada su ma su samu lada wa in akhta'u in ku suka yi kuskure falakum to ku sallah ku tayi kuma duk abin da suka ce ku yi na ku yayi wa alaihim kuma zunubi yana kansu to in ka san wannan nan me za ka bude irji har ana ganin cewa wai idan malami baya zama malami sai ya zama yana caccakar shugabanni yana zagi yana cin mutunci shine za a ce mai tsoron Allah wannan ba haka karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take ba saboda kurewar lokaci dole ne mu tsaya a nan amma lallai muna da darussa da muka ɗauka sakamakon wannan hali guda biyu da muka shiga ciki na wannan annoba da kuma abin da ya shafi ganin wata wanda dole ne mu koma mu tarbiyyantar da samarinmu a san girman tsari a san kuma girman shugabanci ba a ce a danna mutane a zalunci ba amma wajibi a gaya wa mutane jama'a da al'umma da duniya ba ta tafiya sai da shugabanci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقنك كي منا ما جنون ونن النوبة دمك شجتشنتا الله كتوجتا الله كتعلي مك تعلي شو جبنمو الله كقارا مسو بصيرة وجنين دك أبن ديداشي دنجنا دجابولنشن الأمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله